السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatunmu na littafin kasidatu abi ishaq al-albiri za mu tashi na nawa baiti na ɗari da uku ko? ƙala nazimu rahimahullah wa in jahilu alaika faƙul salamun la'allaka saufa taslamu in fa'alta ومن لك بالسلامة في زمان تنال العصم إلا إن عسمت ولا تلبث بحي فيه ضيم يميت القلب إلا إن قبلت وغرب ففي التغريب وغرب فالتغريب فيه خير وشرق إن بريقك قد شرقت فليس الزهد في الدنيا خمولا لأنت بها الأمير إذا زهدت ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت فإن فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت وإن أكرمتها ونذرت فيها لإكرام فنفسك قد أهنت جمعت لك النصائح فامتثلها حياتك فهي أفضل ما امتثلت وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في, البطا في البطالة قد أطلت ولا يغررك تقصيري وسهوي وخذ بوصيتي لك إن رشدت وقد أردفتها تسعا حسانا وكانت قبل ذا مئة وستا وصل على تمام الرسل ربي وعترته الكريمة ما ذكرتا na'am mala ya ce wa in jahilu alayka su mutanen nan da ya ce wa khalifuhum wa zayilhum hidaran wa kun kasamiriyi idha lumista yace to su waɗannan mutanen wa in jahilu alayka idan suka ma wauta suka zo ma da shirme fakul salamu sai ka ce mu rabu lafiya ba salamun ta sallama ba haka Allah ya siffanta ibadur rahman ko wa idha marru bil lagwi marro kirama idan khatabahumul jahiluna qalu salama in jahilai suka yi musu magana ta jahilci sai su ce a amura bu lafiya a wani gurin ma ce salamun alaikum la nabtaghil jahili mu zauna lafiya mu rabu lafiya mu ba ma neman tashin hankali da jahilan mutane la'allaka saufa taslamu ba mamaki ka kubuta in fa'alta in kayi haka zaka kubuta daga sharrin masharranta wa mallaka bis salamati fi zamanin waye zai lamunce maka aminci fi zamanin cikin zamanin da tanalul isma kana neman kariya baka samun shi illa in usimta sai dai in an kare ka wake karewa wal ma'sumu man asama Allah hadisin bukhari annabi yace mastukhlifa khalifatun illa kanat lahu bitaqatan bitaqatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tahudduhu alayhi وبطانة تأمر تأمره بالمنكر وتحضه عليه والمعصوم من عصم الله tsararre kararre shine wanda Allah ya tsare shi shine wanda Allah ya kare shi saboda haka baka samun kariya a wannan zamanin duk da kana neman ta illa in usimta sai dai in an kare ka sai in Allah ne ya kare ka Allah ka kare mu wala talbas bi hayyin fihi daimun kar ka zauna a cikin gari ko unguwa wadda ta kasance akwai zalunci a cikin addaim shine azzul kar ka zauna cikin gari ko yanki ko unguwa da ake zalunci yumitul qalba domin wannan zaluncin yana kashe zuciya illa in kubilta sai dai in daure ka akai to wannan kana da uzurin da ba za ka bar gurin ba alkablu shine mari kubbila kubbilar rajul yani an buga mai mari ko to aka daure ka aka ma da baibayi ba dama ka bar gurin ka kana da uzuri illa minin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alladhina yatawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustak- mustada'afina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'atan eh fatuhajiru fiha Allah ya ce waɗannan su ne za su sha azaba sai ce illal mustada'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildani alladhina la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila kaga ba su da wata dabara to in ya zan baka da yanda za ka yi ka bar gurin ana zalunci ana ta'addanci baka da halin hijira to shikenan kana da uzuri amma in kana da hali dole ka bar gurin wa gharrib kai bakunci yammacin duniya ana in kana tsakiyar duniya ko kana gabacin duniya ana zalunci ana ta'addanci a garin da kake kai hijira kai yamma dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ahlul maghribi yace mutanen maghrib wato sai kununa humu zahirin au kama kala sauran su za su ci nasara al-maghrib a gurin yana nufin sham domin daga madina yankin su sham maghrib ne an gane ko amma asalin an ce maghrib har munan mun shiga ciki su maroko libya da sauransu to amma can a wancan hadisin ana nufin ƙasar sham to kai yammacin duniya fattagharrubu fihi khairun domin yin yamma ya akwai alkhairi cikin shi an fassara at-tagharrub da ma'anar ayi yamma ko kuma at-taghrib yana nufin at-tagharrub yana nufin at-taghrib shine bakonci wa gharrib fa fi at-taghrib menene al-imam shafi'i yace inni ra'aytu mukuth al-ma'i yufsiduhu in saha taba wa in lam yajid lam yadbi wal asad lawla firaq al-ard maftarasat was-sahm lawla firaq al-qaws lam yusibi an gane ko safir ta jid'i wa dan amman tufarikuhu wansab fa inna ladhidha al'ayshi fi an-nasab zuwa karshen bayanan shi wanda yana ba wani kasu da raddi wani kasalalle ne yake cewa taqa'ad anil awtani in kunta taliban najatan fa fil asfari sab'u awa'iq yace karka je ko ina an kana neman zaman lafiya kai zaman ka a garin karka sake ka je ko ina sai akwai matsaloli da yawa ya ta faɗi ya ta faɗi ƙarshe cewa a azamuha ya sahi sukun alfanadiku ba ka da masauki ma sai zaman hotel sai ka za ce ai masifa ce to shi ne shafi ya maida mai martani ce safir ta jid'i wa dan amman tufariku ka yi balaguro duk wanda ka rabu da shi to za ka samu madadin shi an gane ko kana da abokanai da yan uwa da wa za ka samu wasu can da za ka yi abota da su waktaribi in ji shafi'i ba ce ka bar garuruwanka ka yi balaguro ce wansab ka sha wahala ai duniya ba a yi ka don ka ji daɗi ba fa inna lazidha al'aishi fi nasabi rayuwa mai daɗi tana cikin wahala rayuwa mai daɗi tana cikin wahala ce inni ra'aytu mukuthal ma'i yufsiduhu ni gani na in ruwa na zaune guri guda ai lalacewa yake shi yasa aka ruwan korama ko ruwan tafki za ga ba shi da kyau kullun dauda gare shi saboda guri guda yake in sa ba in yayi tafiya ya bar gurin sai yayi dadi shi yasa ruwan da yake gudanawa zaga yana da kyan gani wa in lam yajri lam yatibi in ko baya gudu baya yin dadi sai ce wal wal usud namun zakuna laula filaq firaqul ardi maftarasat inda za su zauna a wato dakin su ko kuma me ake cewa gurin da dan sarƙaƙiyar da zaki yake yi da zai zauna a gurin bai fita ba ai ba zai farauci komi ba ya ce sai ce wasahmu lola firaqul qausi lam yasib aka kibiya ba dan tana barin wato bakarta ba da ba za ta samu dabbar da aka harba sau da haka sai an motsa shi yasa za ga yawanci annabawa suna hijira akwai alkhairi cikin balaguro ko da a yanzu ba a kira ta hijira ba amma neman ilimi sai da ainihin wato rihila rihilat din nan suna daga cikin manyan abubuwan da suke sa ilimin mutum ya faɗaɗa don za ka samu wato sakafat mutafarrika sakafa ta mutanen yanki kaza ma'ana wayewarsu kana da wayewa ta mutane kaza kana da wayewa ta mutane kaza yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin ikon Allah ta yana dan shekara takwas aka fara fita kasar Sham da shi an gane ko kuma Allah ya isra'i ya mi'raji da shi shi sai ya wuce ma duk wani yawo irin na dan adam tunda shi har duniyar sama ya je ya gano la kadra amin ayati rabbil kubra wanda yasa ko magana mutum yazo ko tambaya yazo sai annabi ya ga ga abin da yafi dacewa da shi wanda yazo ya ce a mai wasiya aka ce mai la taghdab saboda saurin fushi gare wanda yazo a mai wasiya aka ce la yazalu lisanu ka ratban min dhikrillah ka yawaita ambatan Allah kar harshen ka ya bushe daga ambatan Allah wannan ya zo a mai wasiya aka ce istafsi kalbaka istafti kalba ka nemi fatawar zuciyarka an gane ko da abin da kaga ka samu natsuwa ka yi abin da kaga ka baka so a gani ka nisanci wato annabi na da hikima da wayewa wanda wannan tafiye-tafiyen sun ƙara taimakawa gurin haka tun kana da wayewa ta sanin boe da ɗabi'o'i da waye sai ka zauna lafiya da kowa an gane ko shi yasa ce wa gharrifa tagharrubu fihi khairun wa sharrik kai yammaci kai gabacin duniya in bi riqika qad shariqta in dai har cikin sammakon ka zaka yi gabacin nan to akwai alkhairi arriq sammako shi yasa sai ka ji an ce wannan maganin ana shan shi ala riq wato kafin a ci komi da safi falaysa zuhdu fi dunya khumulan zuhudu a duniya ba shine ka koma gefe kai shuru kai uzula ka rabu da mutane wannan ba shine zuhudu ba an gane ko la an tabiha al-amiru idha zahitta inda kai zuhudu a duniya to kai ne ma shugaba kai ne shugaba a duniya tunda ita doluwa ce in ka barta tabika in ka bita tabarka haka duniya take la an tabiha al-amiru to kai a duniya sarki ne in zahitta inda ka nisance ta shine zuhudu shine da abin da baka da bukatar shi na halal ka rabu da shi shi wanda bai da zuhudu yana ta tanadi har abin da bai bukata shi kuma mai zuhudu gani yake inda ya samu iya bukatar shi kawai shi kenan tunda duniyar ta iya yiwa gobe ya mutu ƙara yadda da da kaddara da hukuncin ubangiji ke sa zuhudun mutum yayi yawa ba wai talauci wani bai fahimci zuhudu ba wani a gurin shi talaka shine zahiri wani a gurin shi kazami shine zahiri in zai zauna ba wanka ba wanki riga daban wando daban takalmi daban daban kuma duk da yana da halin kazanta ce kawai a gurin shi wannan zuhudin wannan ba zuhudu bane a wani ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ash'asa a gubara a walakanta annabi ya ce mai kana da kuɗi ya ce kowane nau'i na dukiya Allah ya bani akwai tsabar dukiya a ƙasa akwai shanu akwai raƙuma akwai tumaki akwai awaki akwai gonaki akwai kaza sai ce inna allaha yuhibbu idza an'ama ala abdihi an yara athara ni'matihi alai Allah yana so in yama bawan shi ni'ima ya ga gurbin ni'imar ya ga alaman ni'imar a tare da shi an gane ku yawa inna allaha jamilun yuhibbul jamal da haka zuhudu shine ka nisanci saban Allah da kuma barin tausi'i da fadadawa cikin halal tsoron karka fada cikin haram zaka zuhudu baya cika sai an hada shi da wara'u kuma dan zuhudu ya zama babu wara'u a ciki sai ya zama shirme kana tsoron fadawa cikin haramu sannan kana tsoron zurfafawa cikin abin da ya shafi ya shafi halal walau fawqal amiri takunu fiha da akwai wani mataki da yake sama da shugaba ma a duniya to zaka kasance cikin duniya sumuwan gurin girma wartifa'an da daukaka kunta anta da kai zaka zama wannan matsayin inda kana da zuhudi zahiri shine jagaba a duniya fa in faraktaha in ka rabu da duniya wa kharajta minha ka fita daga cikinta ila daris salami zuwa gidan aminci gidan aljanna lahum darus salami inda rabbihim ko faƙar salimta to ka kubuta mana an dai ba aljanna ka ganka ba da sauran aiki har yanzu wa in akramtaha in ka girmama duniya wa nazarta fiha kake mata kalloli ikramin na mutuntawa fa nafsaka qad ahanta to hakika ka wulakanta kanka sai duniya mal'una ce mal'unun ma fiha illa zikrullahi wa ma wala to da karka dinga mutunta ta kana kimanta ta kasan mutane bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya galibi an fi fifita duniya an kaga mutum na aikin alheri ba shi da wata sabga ta duniya ne sannan ya zo makaranta ba shi da wata sabga ta ciniki wannan ana yi ba zai iya yankewa an kira sallah ya je ya yi sallah ba kaga an fifita duniya an fi kashe kuɗi gurin ilimin duniya an fi kashe kuɗi gurin gina gidan duniya an fi kashe kuɗi gurin gina jikin duniya haga wannan ithar fifita duniya akan lahira ne wanda kuma wal akhiratu khairun wa abqa ita duniya za ta kare amma lahira ita tafi alheri kuma ita ce mafi wanzuwa jama'atu lakan nasaiha famtathilha yake ce ma abubakar na tara maka waɗannan nasihohi a cikin wannan kasidu din a wannan baituttuka na tara maka waɗannan nasihohi famtathilha ka yi aiki da su ka aiwatar da su hayataka a tsawon rayuwarka wannan nusiba bi naz'il khafid asali fi hayatika sai aka ce hayataka kawai kamar ka ce ji'tuka yawmas sabti yani fi yawmis sabti da ka sai ai ma yawma nasba bi naz'i al khafid asali gurin jarrani to nan ma hayataka yani fi hayatika ka yi aiki da waɗannan nasihohi a cikin rayuwarka eh fahiya afdalu mamtathalta dan waɗannan nasihohi su ne mafi falala mafiya a cikin abubuwan da za ka yi aiki da su ka aiwatar in ka kiyaye waɗannan nasihohi za ka tsira wa ƙawwaltul itaba na tsawaita zargi a kanka ina ta zabbare ka wa zittu fihi na ƙara ƙarawa a cikin shi ina ta zarginka ka haka zai gani ko mai wanda za ka yi mana sai ga ka matsa su na matsa maka na hana ka sukuni me yasa li annaka fil batalati qad atalta kai ma saboda ka tsawaita cikin zaman banza al batala ka tsawaita cikin zaman banza shi yasa ni ma na tsawaita cikin nasihar da nake maka al jazaa'u min jinsi al amal in kai zunubi kadan sai ama uquba kadan in kai da yawa uquba da yawa to bi qadari ma tu'ti tanalu ko gurgurda abin da kake bayarwa kake samu wala yaghurruka taqsiri wa sahwi zuhudu kuma ya ƙara dawowa da tawadu abu ishaq yace haba abubakar karkarudu da gazawa ta wa sahwi da rabkan nuwata karkarudu da ni na kasa kiyayewa kuma ina cikin dimuwa karka damu da wannan ko da ni ban kiyaye dokokin Allah ina gaya ma gaskiya ka karba wa khudh bi nasihati laka ka karbi wasiyati laka ka karbi wasiyar da nake maka in rashatta in dai kana neman shiriya amma karka damu da ni halin da nake ciki an fahimta tunda ya aba yana cewa wa qul ya nasihi bal anta aula bi nushika law bi qawlika kad nablaw li amalika kum fi'lika kad nadarta inda ka kalli aikin ka kai yafi dacewa kai makanka nasiha sai ya ce eh haka ne amma kuma duk da haka ina gaya ma gaskiya ka karba kar ka kalli hali na ni ina yi ba daidai ba kuskure ne ka dauka a malami tun da yana laifi kar ma yayi wa'azin in ma yayi ba za ya aiki da shi ba wannan kuma ka kara makanka laifi kowa da nashi aikin nashi ina fata an gane ya mata suka ce kabarin ka daban nawa daban haka ne haka in ya ga yamma gaskiya ka karba انظر لذات القول لا للقائل والحق مقبول ولو من جاهل tunda shedan zai yi fatawa a karba ta waye ba za a ba za a dauka ba wa qad ardaftuha tis'an na ƙara goya wasu baituka guda tara akan wannan qasida hisanan ma inda suke kyawawa wa kanat qabla dha mi'atan wa sitta wanda da kafin haka sun kasance 106 ne 106 sai aka ƙara tara kaga ya zama da 15 kinan da baitin 106 ne sai ya ga akwai wasu kuma nasihohi da ya kamata ba lalle ya zama na ƙarshe yake nufin ya ƙara ba kila a tsakiyar baitittuka ne an gane ko wasalli ala tamamin rusuli rabbi kayi salati akan cikamakin annabawa wasalli ala tamamin rusuli rabbi ka yi salati a kan cikamakin manzannin Ubangiji wa itiratihi da iyalan gidan shi al'itira su ne banu hashim banu hashim da kuma matan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da ɗiyan shi banu hashim kaga a ciki akwai alu abdi ala abi talib su ne su sayyidina ali da ja'far da aqil da ummu hani akwai su kansu ali abdulmuttalib din wanda suke musulmai hamza da al'abbas da ainihin ‘ya'yansu zuri'arsu abbas ali abbas su abdullabin abbas kenan ko da ali aqil da al ummahani da take uwar sayyidina ali da al ali waɗanda su ne diyanna na fatima da waɗanda suka biyo bayan su alhassan da hussein daga cikin 'ya'yan matan da sayyiduna ali ya aura an fahimta da ali ja'far dukkan waɗannan ahlul baitin to su ne itira wa itiratihi karima da zuri'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ko dangin shi masu karamci ma zukirta ma damar za a ambace ka mana in dai kana raye shine ma zukirta in kana raye za a ambace ka ko ba komai yanzu na biyo ta kofar gidan suwa na ko ba a ganka ba an tuna da kai to indai ana ambatan ka to ka kai salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da iyalan gidan shi ana cewa salati bai cika sai an hada sai an hada da iyalan gidan annabi musamman in salati ne wanda yake wato a cikin ibada ba salati na a ambaci annabi wani an ce an kira sunan annabi kace sallallahu alaihi wasallama yayi sunna ce ta sahabbai da tabi'ai amma salati a cikin tahiya ko wani abu makamancin haka to sai ka hada da wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim kaga a salatul fati ba ma ba a ma iyalan annabi salati ko ko ba ka bane Allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fati lima ughliqa akwai iyalan shi ko ala alihi haqqa qadrihi ko ba ka bane akwai iyalan shi amma duk da haka ba lafazin ake kallo ba shi bakari da ya karya ya ce annabi ne ya bashi wannan kafirci ne in ji alkabi'iyar a cikin ashifa ya ce mutumin da zai yi da'awar shi cewa mala'ika ma ya kawo mai kaga wahayi ce duk mutumin da ya da'awar an mai wahayi ko bai ce shi annabi ba ne arni to kaga salati ne kafirin salati ta bakin billahi kafirin salati ne ba a ce wanda ya ya zama kafiri ba sai dai in yayi imani da shi a yanda ya zo wanda ya imani da salatul fati a yanda salatul fati ya zo ya wuce ya wuce maza ya dawo in ba haka ba kuma yana cikin matsala kuma wanda yake jahili wannan kuma sai a mai uzuri na jahilci an fahimta kai salati wa annabi sallallahu alaihi wasallama mu yawaita yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya tambaya annabi ya ce ina ga ubayi na ka'ab ya ce mushi wani lokaci zan bada na yin salati gare ka ƙarshe annabi ya ce ka bada rayuwarka dukkan dukkan ta cikin yin salati in kai haka za a biya ma bukatunka abin da kake so Allah zai maka in dai kana yawan salati ga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Allah ya samu dace to sai mu bar shi haka menene littafin mu na gaba laisa al-gharib ko isal gharib to yaushe za a fara an fuddo shi eh eh da ji an fuddo ku to goban Allah yadda sai a fara subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu